بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوات والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتم وعلى اله وصحبه والتابعين من هدي الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ina ne inda za a tashi a buhari حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه انه قال a manzo kala ya ce Anas ibn Malik Allah ya kare da gare shi ya ce كان رجل نصرانيا an yi wani mutum ba nasare an yi wani mutum wanda yake ba nasare فاسلم sai ya musulunta wato a, ba a ambace shi ba amma a musulun ya zo cewa shi yana daga banun najjari sai ba nasarar nan ya musulunta وقرا البكرة ya karanta bakara وآل da عمران ala imrana كان يكتب للنبي صلى ya kasance yana rubutu ga annabi sallallahu alaihi wasallama وعاد نصرانيا amma kuma daga baya sai koma ba nasare وكان يقول sai ya zamo shi dinnan yakan ce ما ندري محمد illa ma katabtu lahu wai manzo bai san komai ba sai abin da na rubuta masa فأماته الله sai Allah ya karɓi ransa ودفنوه sai suka binne shi mutanensa suka binne shi فأصبح وكلفه الأرض sai waye gari alhali ƙasa ta jefo shi waje فقالوا Suka على ce, سيد محمد وأصحابه.
wannan muhammadu ne da sabansa suka yi haka لما هرب من ganin ya gudu daga gare su نبشوا عن صاحبنا shi ne sa suka haƙa kabarin abokin nan namu على قوم suka jefo shi waje فعبروا له suka sake haƙa kabari gare shi suka yi mai zurfi فأتبع وقال فضلوا العرب sai waye gari ƙasa ta sake jefo shi waje فقالوا هذا في محمد sai وأصحابه suka ce wai wannan ai annabi ne sallallahu alaihi wasallam da sabansa suka yi نبشوا عن صاحبنا wai su suka tono abokinmu لما هرب منه ganin wai ya gudo daga wajensu ألقوا خارج القبر sai suka jefa shi waje kabari فعبروا له وأعمقوا له suka masa haka suka yi mai zurfi kwarai في الأرض a ƙas ما استطاعوا iyaka iyawarsu فأتبع وقال فضلوا العرب a sai aka sake waye gari ƙasa ta sake jefo shi waje علموا أنه ليس من الناس sai suka san cewa wannan jefo shi wajen da ake ba aikin mutane ba ne ya fi aikin mutane ألقوه shi yasa su kansu sai suka jefar da shi suka bar shi a jefe
حدثنا ابن بكير حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابن المسيب عن ابي هريره انه قال ya ce قال رسول الله صلى الله عليه manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce وسلم اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده idan kisra ya halaka wannan kisran to ba za a sake wani kisra ba bayansa واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده idan wannan kaisarin ya halaka na yanzu ba za a sake wani kaisaro ba bayansa والذي نفس محمد بيده manzala ya ce na rantse da ubangiji wanda rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam take ga hannunsa لشرككن كنوزهم هذا wallahi ko nan za ku ci da taskokin kisra da kaisar don taimakawa addinin Allah
حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة أخاه قال Mm. a yace wato daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan kisra ya halaka to ba wani kisra bayansa وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده idan kaisaru ya halaka ba wani kaisaru bayansa وذكر ya ambata وقال Yace, فكأن كنوزهما في سبيل الله wallahi za a kashe kudin da suka tara taskokin su don taimakawa addinin Allah
حدثنا أبو اليماني حدثنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال Mm, Abdullahi bin Abbas Allah ya kare da gare su yace قدم مسلمة الكذاب Musailamatul Kazzab ya zo وسلم zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama فجعل يقول sai ya haɗi yana cewa إن جعل لي محمد الأمر من بعده idan Muhammadu ya ce ni ne shugaba bayansa تبيته zan yadda in bi shi
وقدم حاجة يزور مدينة. a cikin jama'a da yawa daga mutanensa فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه da zala sallallahu alaihi wasallam ya fuskance shi ومعه ثابت بن قيس بن شمال alhali usabi tubur kaisir ne shammas yana tare da manzon Allah وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة دليل akwai wani guntuwar tanka akwai wata guntuwar tanka a hannun manzon Allah tankar da bino حتى وقف على مسلمة har sai da manzon Allah ya tsaya inda musailama yake يا صاحبي tare da jama'arsa فقال manzon Allah ya ce da shi لو سألتني هذه الكتيئة kid'ata kid'ata za za ka tambaye ni wannan guntuwar tankar ما أتيتها ba zan baka ba
ولن تعدوا walan ta'aduwa amran lahi ba za ka ketare abinda Allah ya hukunta a kanka ba
ولئن أدبرت wallahi in kace ta waye za ka yi za ka juya da baya لأجلنك الله Allah zai ga bayanka Allah zai nuna mana bayanka
وإني لأراك الذي أريد فيك ni وأريد.
a, ina zaton kai ne lalle aka nuna min a mafarki cewa ga wani mabannaci ya bayyana
أخبرني أبو هريرة abu huraira ya bani labari أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال cewa wato abdullahi ibn abbas ne mai cewa abu huraira ya ban labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce بينما أنا نائم wata ran ina bacci لا في يدي صغارين من ذهب sai na ga kambi biyu ko awarwaro biyu na zinari a hannuna أهمني شأنهما lamarin su ya dame ni أوحي إلي في المنام aka yi min aike a cikin baccin nan أن انفخهما cewa ka busa su ka busa su ونفحتهما sai na busa su فقال suka tashi أولتهما كذابين sai na fassara su da cewa wa'yansu mutane ne makaryata za su bayyana bayana كان أخوهما الأنسياء ɗaya daga cikin sai zo shine ansi wato aswadul ansi والآخر مسلمة الكذاب ɗayan kuma sai zamo shine musailamatul kazzab صاحب الإمامة wanda ya bayyana a yamama
ni Muhammad bin Al-Alayya na ma samata an Quraysh bin Abdullah bin Abi Burdata an jaddihi Abi Burdata an Abi Musa rawu an Nabi sallallahu alaihi wasallam kala Mm, ina zaton daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace ra'aytu fil manami na mafarki anni muhajirun makkah ila ardin biha naqalun in in zan cewa zan yi ƙaura daga makka zuwa wata ƙasa mai yawan bishiyoyin dabino
فذهب وعلي إلى أن اليمامة tunanina da farko sai ya ringa bani ko ya ba ma ce zan yi hijira zuwa gare ta أو هجر ko hajar domin dukkaninsu suna da yawan dabinai إذا هي المدينة sai ashe daga baya ashe madina ce نعم يقرب yasir wanda kuke kira yasirbu ورأيت في رؤياي هذه a na yi maf- na gani a mafarkin nan nawa أني حذفت سيفا cewa na rauro wadda wani takobi أنكد أثره sai kir- gabansa ya yanke فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ashe wannan fassarar mafarkin ta nawa shine abin da aka kashe daga mummune a ranar yakin uhudu ثم حذفته بأخرى sannan na raurawar da shi wata raurawar فعاد أحسن ما كان sai ya koma mafi kyan yadda yake فإذا هو ما جاء ashe wannan fassarar mafarkin raurawar da shi ɗin da neman rata biyu shine abin da Allah ya zo da shi daga buɗin makka واجتماع المؤمنين da haɗuwar mummune فرأيت فيها مكرا na ga wasu shanu a cikin mafarkin والله خير Allah shine mai alheri shi zai min alheri فإذا هم المؤمنون يوم أحد sun gasu ashe wannan shanun da na gani mummune ne wanda aka kashe ranar yakin ahudu وإذا الخير ما جاء الله من الخير sai ashe alheri shine abin da Allah ya kawo na alheri وصواب الصديق الذي آتانا الله على يوم قدره a kuma wato ladan gaskiyar da muka yi wanda Allah ya bamu bayan ranar yakin uhud
يوم قدره na- ra- bayan yakin badar bayan ranar yakin badar حدثنا ابن نعيم حدثنا زكريا عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت sai da Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta tace اقبل فاطمه تمشي Fatima ta taho tana takawa ان مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم irin yadda take takawa in ka gani ka ce yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake takawa ne قال النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam yace da sayyida Fatima مرحبا يا ابنتي maraba ya'yata ثم اجلس عن يمينه sannan ya zaunar da ah, ya zaunar da ita dama da shi ko hagun da shi ثم اثر اليها حديثا sannan ya faɗa mata wata magana a ɓoye فبكت sai muka ga ta fashe da kuka قلت لها لما تبكينا sai na ce da ita a me yasa dai faɗa miki magana kika fashe da kuka ثم اثر اليها حديثا sannan kuma daga baya manzo Allah ya sake faɗa mata wata magana a ɓoye فضحكت sai ta yi dariya فقلت ما رأيت اليوم فرحا أقرب من وزني ya Aisha ta ce sai ta ce a ban taba ganin abu kamar yau ba farin ciki kusa da bakin ciki ke da yanzu bai ba da dawa kike kuka kuma gashi kina dariya فسألت عما قال sai na tambaye ta me manzon Allah ya faɗa mata ne take kuka kuma ta- me ya faɗa mata take dariya فقالت sai Fadima ta ce ما كنت لأخشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم bayan da za a yi in yada asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama حتى قبض النبي صلى الله عليه ba ta وسلم bani labari ba in ji Aisha sai da aka karɓi ran annabi sallallahu alaihi wasallama فسألتها na tambaye ta فقالت sai ta ce أصر إلي manzo Allah ya faɗa min a ɓoye إن جبريل كان cewa mala'ika Jibrilu أنا كل سنة ya مرة.
kasance da mun mu'ararar Qur'ani duk shekara sau ɗaya فإنه أعرض للآب amma wannan shekara har sau biyu yana da can duk watan Ramadan in yazo mala'ika Jibril yakan sauko a da shi da manzo Allah su karanta Qur'ani iyaka wanda aka saukar in amma an aka yi sau ɗaya to sai baɗi amma wannan shekara sai ya zamo da mala'ika Jibril ya zo aka yi sai kuma ya sake dawowa aka sake yi فلا أراه إلا أثر أجلي ina zaton ba wani abu ya kawo haka ba in ji manzan Allah sai ko cewa ajali na ya zo
فإنك أول آل بيتي wa innaki hakika ke ya faɗi ma ke ce farkon iyalin gidana لهذا بي wajen ruskuwa da ni فبكيت wannan ne yasa ne kuka فقال sai kuma ya ce أما فردنا أن تكوني سيدة نساء آل الجنة ashe ke dinnan ba za ki yadda ba haka ba zai faranta miki rai ba ashe matan aljanna gaba ɗaya ke ce shugabansu أو نساء المؤمنين ko ke ko ko ke ce shugaban matan mummunai فضحكت لذلك sai yasa ne farin ciki ne dariya saboda wannan magana ta annabi
يا ابن قزعة حدثنا إبراهيم بن wato wannan hadisin a cikin sa akwai fadakarwa daban-daban ɗaya daga cikin fadakarwa da take ciki shine wace ce ta ruwaito hadisin Aisha shi yasa wani daga baya ce wai tsakanin Aisha da iyalin gidan Annabi akwai rashin jituwa to ba haka bane Ahan, a gashi Aisha tana ruwaito hadisan da suke nuna faralar sayyida Fadima
حدثني يا ابن قزعة حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها Mm, ya karɓo daga Aisha Allah ya ƙara dagare ta cewa ta ce دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته أ- في شكواه a manzala sallallahu alaihi wasallama ya yi kiran yarsa Fadima a rashin lafiyarsa allazi qubira fihi wanda aka karɓi ransa a ciki فسارها ya faɗa mata wani abu فبكت sai ce kuka ثم دعاها فسارها sannan ya sake kiranta ya sake faɗa mata wani asirin فبكت.
sai ta yi dariya قالت ta ce فسألت عن ذلك Aisha ta ce sai na tambayi Fadima me ya faɗa mata ta yi kuka kuma wanne ya faɗa mata ta yi dariya فقالت sai Fadima ta ce صار للنبي صلى الله عليه وسلم manzala ya ya faɗa min asiri أخبرني أنه يدخل في وجهه ya bani labari cewa za a karɓi ransa a wannan rashin lafiyar da aka karɓi ransa a ciki فبكيت wannan ya sa ne kuka ثم سارني sannan ya sake faɗa min a ɓoye أخبرني ya bani labari cewa ni ne farkon iyalin gidansa da zan bi shi فضحكت wannan ne ya sa ne dariya
حدثنا محمد بن أرأرة حدثنا شروح عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال Mm.
كان عمر بن الخطاب abdullahi abbasin ya ce sai na marar na haɗa ya kasance يدين ابن عباس yana fusata da abdullahi abbasin
قال عبد الرحمن بن sai abdullahi ibn عباس auf ya ce da sayyidina umar إن لنا أبناء مثله mu ma muna da ƴaƴa kamar Abdullahi ibn Abbas ya za ka ringa gabatar da shi akan ƴaƴanmu me yasa mu ƴaƴanmu ba za ka ringa matso da su kusa da kai ba
فقال sai sai na Umar ya ce إنه من حيث تعلم ai Abdullahi ibn Abbas kai kanka ka san irin matsayinsa a ilimi
فسأل عمر بن عباس عن هذه sai الآية sai na Umar ya tambaya Abdullahi ibn Abbas daga wannan ayar idza إذا جاء نصر الله jaa nasrullahi wal fath dan ya nuna musu irin ilimin sa da kaifin fahimtar sa
فقال sai Abdullahi ibn Abbas ya ce أجل رسول الله صلى الله ai عليه وسلم wannan ana ba manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam da ajalinsa Allah ya sanar da shi قال Umar yace ما أعلم منها إلا ما ni تعلم ma dai abinda na hanga kenan a wannan ayar ba ba abinda na hanga a wannan ayar sai abinda kai din nan ka hanga حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن حنظلة بن الكسيلي بن الكسيلي حدثنا إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال yace عبد رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito eh?
في مرض a rashin lafiyar da ya koma ga Allah a ciki من حفتين a- da wani mamlallibe قد أصاب بإصابة تسمع ya ɗaure kansa da wata yanki baƙi da wani yanki baƙi تاجلس على har المنبر ya zauna a kan mimbari حمد الله ya gode wa Allah ya yabo gare shi ثم قال sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce أما بعد amma bayan wannan فإن الناس يكفرون a nan gaba za a ga mutane suna ƙara yawa a kullum فيقول amma الأنصار mutan madina su sai su dinga zamowa kaɗan suke لا يكون في الناس من تدمه في har التعالي ya zamo ba yawa ne da su a cikin mutane ba kamar gishiri ne a abinci
ومن ولي منكم شيئا a wanda ya- ya jibinci wani abu daga cikin sarauta يزور فيه قوما da ويقوم فيه da zai أعراضا.
sami damar ya taɓa wa'yansu ko ya amfani wasu a wannan matsayin da ya samu فليتقبل من محسنهم to ya karɓa daga masu kyautatawarsu ويتجاوز عن مسيئهم wato masu kyautatawa mutan madina in ma an samu masu laifi ya yafe musu
فكان آخر مجلس جلس بالنبي صلى الله عليه وسلم wannan sai ya zamo shine ƙarshen mazauni da manzo Allah ya zauna akan mimbari
حدثني عبد الله بن محمد حدثنا ابن ادم حدثنا حسين الكوفي عن ابي موسى عن الحسن عن ابي بكر رضي الله عنه قال abubakar ta Allah ya ƙara didda a gare shi ya ce اخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ذات يوم حسن na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da sayyidina Hassan wata rana فصعد به المنبر ya hau kan mimbari da sayyidina Hassan ni kansa فقال yace ابني هذا سيد dan nan nawa da kuke gani shugaba ne ولعل الله ان يصلح به بين الفئتين من المسلمين ina sa ran Allah zai gyara tsakanin jama'u biyu daga musulmi da shi حدثنا سليمان بن حرب حدثنا عمار بن زيد عن ايوب عن عمير بن هلال عن عن انس بن عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallama نعاد عفرا ya ba da labarin mutuwar sayyidina Jafar Jafar dan Abi Talib wan sayyidina Ali da وزيدا Zaid ibn Harisa قبل ان يجيء عفرا kafin a zo labarin su ya zo
وعيناه alhali idanunsa tana zub da hawaye sanda yake ba da labarin an kashe su
حدثني عمرو بن عباس حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان عن عمرو بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال a jabir ibn abdullahi ya ce قال النبي صلى الله عليه annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce هل لكم من أموال kuna da shimfiɗu
قلت Nace, وأنا أكون لنا الأموال ina za mu sami irin wannan shimfiɗu a shimfiɗu na kasaita قال ya banza Allah ya ce ما إنه سيكون لكم الأموال nan gaba za ku yi shimfiɗin na kasaita وأنا أقول لها يا Ni ina أخي، ce da matata- فكري أن أموالك ki ɗauke wannan shimfiɗar taki daga gare mu فتقول tana cewa ألم يقول النبي صلى الله عليه ashe annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce إنها ستكون لكم الأموال za ku yi shimfiɗu na- na is- na isa ba وأدعوها shi kenan in ta faɗo haka sai in kyale ta
حدثني عمرو بن إسحاق حدثنا عبد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال abdullahi mas'udin allah ya ƙara da gare shi ya ce إن لك صار بن معاذ مؤتمرا inda daga sadubun mu'azin sadubun mu'azin ya tafi izo- ya- yana mai umra قال ya ce ونزل على أمية بن خلف da ya je makka sai ya sauka wajen umar ya tafi na halafin أبي صفوان
shi mahaifin safwanu وكان أمية إذا لك إلى الشام a shi ma umayyatu ya kasance idan za shi ƙasar sham ومر بالمدينة ya wuce ta madina نزل على سعد yakan sauko wajen sa'adu قال أمية sai umayyatu da ce da sa'adu انتظر حتى إذا انتصف النهار ka saurara har yayin da rana ta kai tsakiya وغفل الناس ya zama mutane sun shiga hutu sun rafkana إن ألقتم sai in tafi da kai فقلت in- in je in in ɗawafi وبين أسعد يتوب gaba ka sa'adu yana cikin ɗawafi إذا أبو جهل a wato ko in ɗalaka ta faɗubta sai ka je kai ɗawafi akwai ruwa ya bi a nan نعم Mhm. a a sa'adu yana cikin ɗawafin sai ga abu jahal فقال من هذا الذي يتوب بالكعبة sai abu jahal ya ce waye wannan yake ɗawafi da ka'aba فقال سعد sa'adu ya ce ni ne sa'adu فقال أبو جهل abu jahal ya ce قم بالكعبة آمنا yanzu kai za a kyale ka zo kai dawafi da ka'aba lami lafiya وقد آويت alhali ku ne kuka taro muhammad sallallahu alaihi wasallam da sabansa فقال نعم ya ce kwarai فتلاها بينهما sai jayayya ta shiga tsakaninsu fatala haya mai nahuma sai jayayya ta shiga tsakaninsu فقال أمية لساني umayyatu ya ce da sa'adu نعم لا ترفع صوتك على أبي الحكم wannan fa abu jahal babba ne a cikinmu ka daina ɗaga muryarka a kansa فإنه سيبقى shi ne shugaban mutanen wajen nan ثم قال سعد sannan sa'adu ya ce والله لئن منعتني أن أطوف بالكعبة wallahi in ka ce ka hana ni in ɗawafi da ka'aba لأقطع أن ما تدرك بالشارع kai ma zan hana ka kasuwanci a sham ba za ka sake zuwa ka wuce ta ƙasarmu da kasuwancinka ba قال ya ce فجعل أمية kuma ya fiye yana cewa da sa'adu ka daina ɗaga muryarka وجعل بسوقه ya haɗu yana ƙoƙarin ya shiru فغلب سعد sa'adu ya fishi فقال ya ya- yana rike shi sa'adu ya fishi faƙala sa'adu ya ce da umayya دعنا عنك ka ƙyale mu daga wannan abin da kake إني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك na ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba makawa shi sai ya kashe ka قال إياي a umayya ta ce ni قال نعم sa'adu ya ce ƙwarai قال والله ما يكون محمد idza haddasa ya ce wallahi tun sanin mu da manzo sallallahu alaihi wasallam duk maganar da ya faɗa ba ta taɓa tashi kawai ba duk maganar da ya faɗa sai ta zama gaskiya فرجع إلى امرأته kuma ya tufa sai ya haɗu cikin tunani nan da ke koma wajen matarsa sunansa safiyatu ya ce da ita أما تعلمين ما قال لي أخي alyasri biyu kin san abin da ɗan uwana aboki na mutum madina ya faɗa min قال وما ta ce me قال yace ma me ya faɗa ma قال ya ce أو أنه سمع محمد ya ce يقول wai ya ji أنه muhammadu قاتل.
sallallahu alaihi wasallam yana cewa sai ya kashe ni قالت ta ce والله ما يكون محمد aiko wallahi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai taɓa faɗan magana da ba gaskiya ba قال ya ce فلما خرجوا إلى بدر yayin da sun zo yakin badar بدأ الصريخ mai kurin ruwa ya zo mai neman taimako ya zo قال لهم رأته wato wanda abu su ya aiko ga mutanen maka cewa ku fito ku kare mu ga muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito dan ya kwace kayan mu da shi da jama'arsa sai matan umayyatu tace da shi ماذا كسما قال لك أخوك اليسربي ka manta abinda dan uwanka abokinka mutumin madina ya faɗa ma قال yace فأراد أن لا يخرج sai umayyatu ya nufin ya zaban sa kai ya fita dan tsoron kan maganar nan ta afku فقال له أبو جهل sai abu jahal yace da shi إنك من أشراف من أشراف الوادي kai kana cikin madaukakan garin nan فسر يوما أو يومين ka fito a tafiyar da kai ko da yi ne ɗaya ne ko kuyi ne biyu in ya so ka dawo فصار معهم ya يومين tafi tare da su yi ne biyu فقتله الله sai Allah ya kashe shi wato a- ya mutu
حدثني عبد الرحمن بن شيبة عن عبد الرحمن بن المجيرة عن أبي عن أبي موسى بن عقبة عن صالح بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce رأيت الناس مجتمعين في سعيد naga nayi mafarki cewa ga mutane sun taru a wani fili mai tudu فقام أبو بكر sai na bakar su da miƙe فنزع ذنوبا أو ذنوبين ya sa a ulu- a guga a rijiya ya jawo sau ɗaya ko sau biyu في بعض نفسه ضعف cikin jawowar tasa akwai ɗan rauni الله يغفر له Allah ne zai gafarta masa ثم أخذها عمر sannan Umar ya karɓi gugan nan فاستحالت بيده كعبا sai ta koma ƙaton guga a hannunsa لم أرى بكريا في الناس ban ga يغنيه.
gwani ba a cikin mutane da yake yankewa irin yankewarsa wanda yake aiki irin yan- aikin Umar استأثر الناس بعقله har mutane suka kawo raƙumansu suka durƙusar a wajen wato ruwan da yake ɗebowa ya yi yawa sai da ya kai masu raƙuma sun kawo raƙuman gindin ruwan suna ta sha
قال حمام amma me ya faɗa عن أبي هريرة daga abi huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallama ذنوبين.
abubakar ya jawo guga biyu
حدثني عباس بن الوليد النرسي حدثني المعتمر قال سمعت أبي حدثنا أبو عثمان قال أنبئت أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه an bani labari cewa mala'ika jibrilu ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam وعنده أم سلمة سلمة alhali akwai ummu salama a wajen annabi فجعل يحدث ya haɗu yana faɗar magana ثم قام sannan ya miƙe فقال النبي صلى الله annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ummu salama من هذا wannan da ya tashi waye أو كما قال ko kamar yadda ya faɗa قال a ya ce قال هذا دجيت sai ummu salama ta ce wannan ai ba dihiyatu ba ne dihiyatul kalbi ne قال أم سلمة ummu salama ta ce أيم الله na rantse da Allah ban taɓa zaton ba cewa wannan sai ko wa dihiyatu ne ta sami kuwata nabi Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da naji hudbar annabin al- manzo- annabin Allah sallallahu alaihi wasallama biyo an jibril yana ba da labari daga mala'ika jibrilu أو كما قال ko kamar yadda ya faɗa قال Sulaiman ya ce قلت na ce da abi usmana shine abdurrahmanin na hadi daga wa ka ji wannan hadisin قال من أسامة بن ya زيد ce na ji shi ne daga usama tubnu zaidi allah ya ƙara yadda a gare su salam da zai rufa na nan ko
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغيط والخاتم لما سبق الناصر الحج بالحق وعلى آله لشهد المستقيم آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما